بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوات الربيع الثاني hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yayi daidai da 15 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alhalal wal haram fil islam littafi ne wallafar babban malami doktor yusuf bin abdullahi al-qardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 84 a cikin 85 kai ko 85 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata muna dai cikin gabar tattaunawa akan abin da ya shafi hukuncin saki wato a cikin wasu addinan kafin shi na musulunci inda muka tattauna game da saki a addinin yahudu wato duk da cewa yahudawa sun kyautata game da halin ita mace amma fa duk da haka sun halatta a iya sakinta kuma sun faɗaɗa game da bayar da ƙofa da damar yin saki ɗin sun halatta shi balma wato miji akan tilasta shi a shari'a irin tasu ya saki matarsa idan ya tabbata ta aikata wani laifi na fasikanci wai koda kuwa ta tuba ko kuma ya yafe mata wannan laifi din to dole dai sai ya sake ta a irin wannan dokoki nasu sukan tilasta wa miji ya saki matarsa idan ya zauna tare da ita shekara goma ba ta haihu ba to wannan shine yanda wato aka samu irin wannan hukunci a addinin yahudu to sannan muka tattauna game da saki a addinin christianity ma'ana kiristanci to wannan addini na kiristanci kamar shine wanda za ga ya zama daban daga sauran addini wato bible kenan ta harshen annabi isa wato an samu bayani ƙararren haramcin yin saki da kuma wato haramta auren wadda aka saka ko haramta auren shi wanda ya yi sakin da kuma wadda aka saka ɗin wannan da mun tattauna cewa har sai in an samu cewa matan nan ta aikata zina to wannan laifi na zina shi kaɗai ne ɗaya daga cikin laifuffukan da za su iya ba da dama mai bin addinin kiristanci ya saki matarsa amma ma damar ba zina ta aikata ba to kowane irin rashin daɗi suke yi da kowane irin rashin ainihin wato, samun farin ciki a rayuwar auren nasu da kowace irin matsala suke fuskanta ba dama kirista ya saki matarsa mai bin addinin kiristanci wannan duk mun tattauna a kan wannan sannan muka tattauna game da shi kansa akwai saɓani na ra'ayoyi a mazhabar kiristiyaniti din domin su ma suna da mazahib mazhabobi daban-daban to sun samu saɓani game da hukuncin saki a cikin wannan addini na kiristiyaniti duk da cewa ainihin wato a addinin a cikin injila an togace haramcin sakin in ya zamanto ta dalilin zina ne ma'ana inda ta dalilin zina ne ba matsala wato za a iya saki din to amma akwai masu bin ɗariƙar katolika su sun yi tawilin wannan togaciya din inda suka ce ba ana nufin wannan ƙa'ida kamar ta saba ba ko kuma ainihin wato tana hana yin saki kwata-kwata ba a'a wato abinda ake nufi sai dai saboda illar zina a iya yin saki sannan ba illar zina ba a wato sai saboda illar zina wannan za ta iya ba da dama ainihin wato a yi saki idan ba ta hanyar zina ba to babu dama ainihin wato miji ya saki matarsa a wannan ɗarika ta ainihin wato catholic church la ya hillu lirrajul la bal yajibu alaihi an yatruka almar'a wajibi ne in ta yi zina kam ya sake ta amma in ba zina ta ba wannan mazhaba ta catholic church sun tafi mabiyansu suna tafiya akan haramcin saki da kowane irin dalili cikin dalilai da zai sa miji ya saki matarsa babu wannan dalilin har sai in zina ta aikata akwai protestant protestant ita ma wata ɗariƙa ce cikin ɗariƙar wato ɗariƙoƙin aiko mazhabobi cikin mazhabobin wato christianity su sun ce sun halatta a iya yin saki a wasu halaye ayyanannu daga ciki akwai shi wancan halin da ya na zina da ha'intar miji da kuma wasu halayen daban wanda suka ƙara ɗoriya akan yadda nassi ya zo a cikin injila inda suka ce za a iya yin saki ta wasu dalilan daban banda ainihin wato dalili irin na ainihin wato zina sannan akwai wato akwai wata mazhaba mabiyanta wato orthodox su kuma ita ma wata ɗariƙa ce ko mazhaba cikin mazhabobin ainihin wato kiristanci wato larsozaksi wato larsozaksi wannan wata mazhaba ce wanda su sun halatta wato a saki mace wato wannan mazhaba wato mabiyan wannan ɗariƙar a ƙasar egypt misra wato council ɗinsu sun yanke hukuncin cewa ana iya sakin mace idan ba ta haihuwa in aka shekara uku da ita ba ta haihu ba a iya sakinta haka in tana da chronic rashin lafiya a iya sakinta haka idan rashin zaman lafiya ya ƙici ya cinyewa tsakanin ma'aurata wanda ana ganin babu wata damar wato sulhu da za a iya samu wannan larsozaksi mabiyan wannan ɗarika suka ce wato miji zai iya ainihin wato sakin matarsa wannan dai shine kusan abubuwan da muka yi ta tattaunawa game da ainihin wato mazhabar christianity game da abin da ya shafi saki duk da mabambantan ra'ayoyi na ɗariƙun nasu duk da cewa sun yi muwafaka akan cewa in dai mace zina ta aikata to babu daga kafa sun yadda za a iya sakin mace tare da cewa wasu suna ganin shi kaɗai ne dalilin wasu kuma suna ganin akwai wasu dalilan da za su iya sa miji ya saki matarsa ba iya zina din ba kawai kamar yadda muka ji sannan mun ji sakamakon masu ra'ayin riƙau a cikin ɗariƙar ko kuma a cikin wannan addini na kiristiyaniti game da saki mun ji irin sakamakon da aka samu na masu ra'ayin riƙau a cikin wannan addini na kiristiyaniti game da ainihin wato saki inda matsi ya yi matsi takura ta yi takura har suka nema wa kansu ainihin wato wata mafita suka sassauta wa kansu inda suka samar da wasu civil wato civil law suka samar da wasu dokoki irin na farar hula na zamantakewa wanda a ƙarƙashin wayannan dokokin suka sa cewa za a iya saki suka ɗan sassauta daga irin wannan takura da matsi da ya yi matsi suka ba da damar cewa a iya ainihin wato sakin mace ba lalle sai in wancan laifin ta aikata ba to amma shi ma ba da kofar da suka yi kuma sai kofar ta bude da yawa sake-saken kuma sai suka yi yawa fiye da yanda ake tsammani wanda har mahankalta cikin mabiya wannan addini suke ganin fa idan al'amari ya ci gaba da tafiya haka to za fa a waye gari auratayya za a daina yin ta mutane za su dinga rayuwar sharholiya da shakatawa da ainihin wato fasadi ta hanyar mu'amalantar juna tsakanin mata da maza ba tare da ainihin wato an yi aure din ba ma to kusan wannan shine abin da muka tsaya a kansa insha Allah za mu tashi a daidai gabar da malai yake cewa annal hayatar zaujiya satazulu min biladihim amma za mu ɗauko daga wa asbaha uqala uhum mahankaltan su mabiya wannan addini aka wayi gari yashkuna sun fara kokawa min hadhihi alfawda daga wannan irin rayuwa ta karazibe ta rashin doka allati asabat hadhihi arrabitatul muqaddasa wadda ta samu mabiya wannan addini mai tsarki na kiristanci wallati tuhaddidu alhayata zawjiyya irin wannan rayuwa ta rashin doka da oda da take barazana ga rayuwar ma'aurata wa nizamil usra ko wa nizamil usrati bil inhiya irin na zaman iyali ta hanyar durkushewa ko rushewa to sai suka fara tsorata da irin wannan yanayi sakamakon waccan kofa da duk mabiyin addinin kiristanci ya san da waccan doka ko ka'ida da haka saki ba abu bane mai sauki a wannan addini amma da lokacin da aka kirkiri wasu dokoki wato har ɗaya daga cikin alƙalai waɗanda suke yanke hukunci game da saki almashhurina waɗanda suke shahararru hunaka a can musamman irin ƙasashen Amerika da sauran ƙasashen turai annal hayatar zaujiyati suka fahimci suka bayyanar da cewa lalle rayuwar ma'aurata satazulu a hankali a hankali fa za ta kau min biladihim daga garuruwansu idan al'amari ya ci gaba da tafiya a haka to rayuwar ma'aurata za ta ƙaura za ta kauce ta gushe daga garuruwansu wata hillu mahallu hal ibahatu wal fawda za kuma a waye gari halatta juna da rayuwar ta ci barkatai za ta maye gurbin waccan rayuwa ta auratayya fil alaqati dan za a dinga samun alaka bainan nisa'i war rijal tsakanin maza da mata fi zamanin karibin a zamani na kurkusa ma'ana nan ba tare da wani lokaci mai tsawo ba idan ba a ɗauki mataki ba to an kusa a waye gari ma rayuwar mutane ta koma rayuwa kamar ta dabbobi babu doka da oda wajen ƙoƙarin ƙulla alaƙoƙi tsakanin mata da maza wahiyar ana wannan wato matsala a yau ta zama ka sharikatin tijariya kamar yadda ka san matsalar commercial transaction wato harkokin hada-hada na kasuwanci yanqudu hasharikani li auhal asbab wanda ita ma wannan matsalar ta tabarbarewa da lalacewa da kuma durkushewar harkokin hada-hada na kasuwanci shi ma an kusa fadawa cikin sa kamar yadda ake kokarin fadawa waccan matsala ta ainihin wato rashin yin aure da matsalolin sake-saken za a wayi gari mutane su koma rayuwar babu doka da oda to irin wannan matsalar ta riga ta kankama ko ta fada cikin rayuwarsu ta sharikatin tijariya ma'ana harkokin hada-hada na kasuwanci yanqudu har sharika ne wanda za ga kamfaninnika guda biyu ko abokan tarayya guda biyu suke warware irin wannan dokoki da ka'idoji na hada-hadar kasuwanci li'auhal asbab saboda wasu dalilai da basu ta kara sun karya ba khilafan li hidayati jami'il adiyan sabanin koyarwar sauran addinai ko gabaki ɗayan addinai ma'ana da zarar mutum ya bar koyarwar addini to zai koma rayuwa ta hauka zai koma rayuwa ta rashin kan gado da tsari domin ɗan adam ba shi da wata fikira da wata basira da wani tunani da zai iya tsara wa kansa dokoki da kuma ainihin wato yanda zai rayu fiye da yadda Allah subhanahu wataala da ya halice shi ya tsara masa da haka da ya ajiye koyarwar addinin da zai jagorance shi ya ce zai tsara wa kansa wasu dokoki to zuba masa ido za ga duk abubuwan da suke na tsari na ainihin wato tafiya kan doka da oda to za ga mutum ya zama kamar dabba ya sauka daga cikinsu ya sauka daga kansu haka mas'ala take nema ta fada ta samu ko ta faru gare su game da auratayya haka kuma mas'ala take nema ta ko ta faru gare su game da abin da ya shafi ainihin wato hada-hada ta kasuwanci idla dina wala hubba yarbituhuma domin za a wayi gari babu addini babu soyayya da za ta daure tsakanin abokanan tarayya ma'ana idan ma'auratan ne babu addini babu soyayya da za ta kulle su su ci gaba da rayuwa idan abokan hada-hada ne na kasuwanci babu wata koyarwa ta addini babu wasu dokoki irin na addini da kuma ƙauna da soyayya da za ta ɗaure su su ci gaba da rayuwa tare to wannan rashin addini da soyayya ɗin bali shahawat sai a koma sai bin sha'awa-sha'awan zuciya kuma kaga sha'awa-sha'awan zuciya wasu abubuwa ne da ba su da wani ma'auni san zuciyar wane ya bambanta da na wane san zuciyar wane ya bambanta da wane amma idan doka ce saukakkiya daga Allah to dokar takan dace da bukatar kowa ba tare da an samu cin karo tsakanin bukatata da taka ba game da ita bin wannan doka din ina fata an gane wannan shine tsarin doka in ta zo daga Allah madaukakin sarki ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu wanda ya halitta a ce bai san halittarsa ba wanda ya halitta shi ya fi sanin halittarsa ya fi sanin maslahar halittarsa ya fi sanin abin da zai fi zama musu wato damuwa a cikin wannan rayuwa watanaquli fi wasailil masarrat da haka da bin sha'awoyi da kuma tashi daga kan dokoki na musulunci ko dokoki na addini fi wasa'il cikin bin wasu salale da hanyoyi almasarrati na kokarin samun farin ciki kuma ba za a samu ba da haka in aka bar wannan koyarwa ta addini game da rayuwar ma'aurata to duk duk abin da aka kawo na tsari za ga ba za a samu farin cikin da ake so ba ina fata an gane kufrun faridun fi babi kafirci fa shi kadai ne a irin babinsa tsari irin na kafirci daban yake shi ne ma'ana kufurun faridun shi fa kafirci daban yake fi babihi a babinsa in kana neman kama karya kana neman zalunci kana neman danniya da murdiya kana neman ainihin wato rashin kan gado da ta ci barkatai to ka koma addinin addinin kafirci to wannan kafirci wato shine mai irin wannan tarkacen kufurun faridun fi babihi wa hadhihi adh-dhahira wannan sabon salo wa hiya sairu shine tafiyar da rayuwa fil ahwali shakhsiyya a cikin halayyar mutane ta zamantakewa halayyar mutane ta ɗaiɗaiku ma'ana personal affairs wato rayuwar mutane ta ɗaiɗaiku wafka kanunin madani a ce a tafiyar da rayuwar mutane ɗaiɗaiku akan tsari na wato civil law wato dokoki irin na zamantakewa wanda ɗan adam ke zama ke tsarawa mu za mu zauna da junanmu mu muka fi sanin abin da ya shafe mu mu zauna miwa kanmu dokokin da suka dace da mu to irin wannan tafiya wannan sabon salo na abar dokoki da suka zo daga Allah a saki addini a ce addini kamar wani tsohon yayi ne ko kuma ya, ya, ya zo da wani tarnaki ya hana mutane sakewa ga wayewa ta zamani ga ci gaba ta zamani amma addini ya zo ya yi bake-bake ya hana mutane su abin nan in ana so mutane su ji daɗin rayuwa su more to dole sai dai a zo da wasu tsare-tsare da dokoki a ajiye na addinin da Allah ta'ala ya saukar a bi wasu dokoki da ake kira civil law wanda wani dan adam zai zauna ya ga cewa mu al'adar mu nan za mu dinga tafiya akan kaza in kaza ya faru kaza ne to tafiya cikin halayyar zamantakewar mutane ɗaiɗaiku wato bisa tsari irin na civil law shine kanunin madani civil law yaktalifu to wannan yakan bambanta an ta'alimin din daga koyarwar addinai ko shakka babu in ka ɗauko koyarwar addinai ka haɗa ta da abin da ya shafi civil law za ga akwai bambanci la takadu tujadu zai yi wahala a samu fi gairi shu'ubin garbi almasihi zai yi wahala a samu fi gairi shu'ubin garbi almasihi an gane ko ma'ana yaktalifu an ta'alimin din la takadu tujadu fi gairi shu'ubin garbi almasihi wanda zai wahala a samu in ba a irin kasashen yammaci masu bin addinin kiristanci ba zai yi wahala ka samu irin wannan in ba a irin kasashe na yammacin duniya almasihi christian west masu bin addinin kiristanci a yammacin duniya fa jami'u ahalil milal wan nihal al ga baki ɗaya sauran addinai in ka tattara su hatta albarhamiyyun har mabiya addinin hindu sune albarhamiyyun an gane ko har mabiya addinin hindu wal buziyun da kuma mabiya addinin wato buda addinin budda za ka dinga jin ana addinin budda wal wasaniyun da ma'abota bin addinin bautar gumaka wal majus da majusawa masu bautar rana yasiruna fi ahwalin ahwalihim ash-shakhsiyya wafqa ta'alimi diyanatihim duk waɗannan za ga suna tafiyar da halayyar zamantakewar ɗaiɗaikunsu daidai da koyarwar addinansu ‘yan addinin hindu akwai abin da suka yarda da shi daidai da koyarwar addininsu a kai suke tafiya ‘yan addinin buda akwai abin da suka tsara a wannan addinin nan suna tafiya akan wannan koyarwa haka alwathaniyon haka kuma ainihin wato almajus duk za ga suna da wannan wa qad najidu min bainihim duk da cewa mun samu min bainihim a cikinsu manista hadasa waɗanda suka ƙirƙiri wata bid'a fil ahawalil ainiya awanina madaniya akwai a cikinsu cikin mabiya waɗannan addinan ko dai hindu ko buda ko mawasaniyun ko kuma ainihin majus ana iya samun wanda suka ƙirƙira game da wasu halaye ayyanannu suka ƙirƙiri ƙawanina madaniya suka ƙirƙiri wasu dokoki da ake kira civil law an samu a cikin ire-irensu an samu waɗanda suke ainihin wato sun ƙirƙiri wannan ya zama kamar wata bid'a ce ga koyarwar addinin amma suka ƙirƙiri civil law suka shigo da shi cikin wasu halayya wasu halayyar ɗaiɗaikunsu ainihin wato na zamantakewa takhtalifu an ta'alimi dinihi wanda za ga wannan ta ci karo ko ta saba da koyarwar addinin wannan ko dai hindun ko buda din ko majus ko wasaniyun din ولكننا لا نجد من بينهم من استحدث قوانين مدنيه في الاحوال الشخصيه amma duk da waɗannan ba mu samu ba a cikin su waɗanda suka kirkiri civil law game da ainihin wato personal affairs shine ma'ana ahwalu shakhsiya an fahimta ko al'amura na yau da kullun na ɗaiɗaiku a ce kowa a ware a kirkiri wata doka da ta dace da kaza ko auratayya daban ko kaza daban ko kaza daban ai fi shu'unin zawat ma'ana game da al'amarin aure wa dalak da saki za ga duk sukan koma ne game da aure da saki kan koyarwar addinansu hatta waɗannan duk da suna kirkirar wasu dokoki civil law akan abin da ya shafi wasu halaye ayyanannu cikin rayuwarsu amma dai ba za ka taɓa samun sun shigo da civil law cikin abin da ya shafi dokokin aure ko saki ba kuna fuskanta ko wa ma ila zalika da abin da ya kama da haka wa amkana li hadhihi al-milali wan nihal an yusayir al-hayat al-amaliya wa tajari dabi'at al-bashar fi hadhihi shu'un zai iya yiwa ga waɗannan addinan an tusayira al-hayat al-amaliya wato su dinga tafiya kafada da kafada da rayuwar al'amaliya ta yau da kullun ta aiki wa tajari dabi'at al-bashar ta kuma guda ta dinga gudana daidai da irin ɗabi'ar ɗan adam fi hadhihi shu'un akan waɗannan al'amura din ma'ana zaka samu sun keɓance wasu al'amura da suna sun yi sibillo da ke tafiya a kansu suke suka ɗora a kai amma game da abin da ya shafi aure da saki to za ga suna komawa ne kan koyarwar addinansu ko kun fahimta kenan kamar malam yana kokarin nuna maka cewa waccan kirkirar sibillo da aka samu wasu daga cikin kiristoci suka yi don ainihin wato su haifar da sassaucin can da addinin kiristanci ya tsananta a kai to kuma ya jawo matsaloli masu tarin yawa domin ƙarshe rayuwar tana so ta koma ma ba aure na fata an gane shi yake ta ƙoƙarin ya ƙulla maka alaƙa wal masihiyuna wahdahum mabiya addinin masihu christianity su kaɗai ne humul ladina kafaru bidinihim su kadai ne waɗanda suka kafurcewa addinin su minan nahiyatil amaliya wato ta ɓangaren ayyuka fil ahwali shaksiya alal umum game da halayyar ɗaiɗaikun mutane alal umum gabaki ɗaya ma'ana su kadai ne waɗanda za ka same su suka shigo da civil law game da personal affairs na mutane in ka ɗauki addinin hindu ba su yadda da wannan ba addinin buda ba su yadda da wannan ba addinin ainihin wasaniyun ma'abota wasaniya ba su yadda da wannan ba haka addinin majus ba su shigo da wannan ba wayanda suka shigo da ainihin wato civil law cikin abin da ya shafi wato personal affairs na zamantakewar mutane to masihiya ne wato wasu ne daga cikin mabiya addinin kirista wa fi shu'unit talaq alal khusus musamman kuma ga abin da ya shafi al'amarin saki su ne waɗanda suka sauka daga kan koyarwar addininsu suka koma kan civil law game da abin da ya shafi saki na fata kuna fuskanta li'annahum hum anfusahum li'annahum hum anfusuhum qad wajadu domin su karan kansu sun samu anna ta'alimahu fi hadha sadad tunkirul waqi'a anna ta'alimahu koyarwarsa su wannan shi wannan sibin lodin da suka kirkiro koyarwarsa to haƙiƙa fi hada sadad a wannan bangaren tunkirul waqi'a yana cin karo da abin da ke faruwa yau da kullum ɗaya kenan ko kuma kace qad wajadu li'annahum hum anfusuhum domin su karan kansu qad wajadu sun samu cewa anna ta'alimahu koyarwar addinin su fi hada sadadi a wannan bangare tunkirul waqi'a yana inkari yana musu yana cin karo da abin da ke faruwa yau da kullum wata tajahalu dabi'atul insan kuma ya jayi wannan tsarin nasu ya jahilci dabi'ar dan adam a ce babu wata hanya da mutum zai saki matarsa in kowane irin sabani suka samu to su karan kansu sun samu cewa hakan ya saba da abin da ke faruwa ya kuma jahilci dabi'ar dan adam wala tasluhu littadbiqi fil hayati kuma ba ma ya dacewa a ɗabbaka shi a rayuwar mutane na fata gane wannan magana ka koma cikin kitabu hukukul insan wato fil islam hukukul insan wato kaman haƙƙin ɗan adam a musulunci na babban malami doktor ali abdulwahid wafi a shafinsa na 88 almasihiyatu kanar ilajen mu'akkatan la shari'atan amma to sai wata gaba almasihiyatu addinin christianity game da abin da ya shafi saki kanar ilajan ta zo da wani magani ne mu'akkatan na wucin gadi la shari'atan amma ba shari'a ba ce ta dindindin game da saki da kaji kiristanci sun matsa ba za a saki mace ba to wannan hukuncin nasu hukunci ne na wucin gadi ba hukunci ba ne na dindindin ka ji wata gaba ka kiyaye darasinmu da muka yi wancan ka kuma ji wannan gabar da za a tattauna ta ita kuma yanzu almasihiyatu addinin christianity kana da ilajan muakkatan maganin da ta zo da shi game da saki na kar ai saki ta tsananta akai to magani ne na wucin gadi la shari'atan amma ba shari'a bace ta dindindin wa in saha ma jaa fil injil idan abun da yazo cikin bible ya inganta bi sha'anin dalaki game da al'amarin saki wanda muka karanta a baya in hakan yake ya inganta a cikin bible injila game da al'amarin saki walam yakun hadha shi ma wannan hukuncin bai zama ba min at-taghayyiril ladhi asaba al-anajil wato wannan hukuncin bai zamto cikin wayanda wato suka samu canje-canje ba a cikin bible bible fi ƙurunil ula tun a ƙarnuka na farko kasan matsalar da injila ta samu shine ta sha jagwalgwalo da yawa an ɓaɓɓata ta an shigar an fitar an gane ko bible ya sha canje-canje ya sha wato ƙare-ƙare da rage-rage to sai malam ke gaya maka cewa idan ya tabbata game da al'amarin saki ɗin nan a cikin injila wannan matsalar da muka tattauna cewa ba a sakin mace a cikin bible har sai in zina ta aikata idan har haka hukuncin yake wannan hukuncin baya cikin irin hukunce-hukuncen da shi ma aka caccanza shi tun a karnuka na farko fala shakka to ko shakka babu annan ladhi ya ta'amalu ma'al anajil duk wanda ke lura ke kula game da injila injila bible bible hatta bi wad'i al hadir har ma irin new testament na yanzu ya tabayyana lahu to zai bayyana a gare shi annal masiha alaihi salam cewa annabi isa alaihi salam lam yakun yaqsidu ila wad'i shari'atin amma khalida linnasi jami'a wannan gaba da wannan mas'ala ta saki idan har haka abun yake annabi isa an ce ya ce ba a yin saki sai in mace zina ta yi idan haka abin yake daga annabi isa wannan magana ba ta cikin wadda ainihin wato a malaman kiristanci suka caccanza ba ta ciki tana nan kamar yadda haka yake annabi isa haka ya faɗa to sai ya zamanto manufar annabi isa game da wannan hukunci lam yakun ya kasidu annabi isa ba manufarsa ba ce ila wadda shari'atin don ya ajiye wa mutane wata shari'a amatin wadda ta shafi kowa da kowa khalidatin kuma dawwamammiya linnasi jami'an ga mutane baki ɗaya ba haka annabi isa yake nufi ba wa inna ma abinda annabi isa yake nufi ja'a annabi isa ya zo ne liyuqawama tajawuzil yahud dan ya daidaita ƙetare iyakar da yahudawa suka yi hududahum mana liyuqawama tajawuza alyahudi hududahum dan ya daidaita ƙetare iyakar da yahudawa suka yi fi ma rakhasa Allah lahum cikin abinda Allah ya sassauta musu fihi a cikin sa kama sana'u fi amri dalaqi kaman yanda suka dinga yi game da al'amarin saki Allah ya sassauta musu cewa idan dalilai suka kankama aka samu hujjoji a iya sakin mace to su kuma yahudawa sai suka wuce iyaka game da wannan sassauci da aka yi musu to kaman annabi isa wajen wannan tsaurarawar da ya game da saki kaman ya zo ne don ya daidaita tsakanin ƙetare iyakar can da yahudawa suka yi game da al'amarin saki duk da cewa allah ya musu sassaucin cewa a iya yi faƙar ja a filfasulit ta sai ashara domin ya zo a fasali na goma sha tara min injili matta a cikin injila surata Matthew annal masiha a injila a surata Matthew annal masiha annabi isa hinan taqala min aljalil lokacin da ya taso daga wani guri da ake kira jalil waja'a ila tahumil yahudiyya ya dawo zuwa ga wato bangaren yahudawa abaral urdun in ka ketare jordan shine urdun annabi isa kamar ya taso daga wani guri ya dawo nan haka to lokacin da ya zo da na ilaihil farisiyun wato sai farisiyun wasu mutane ne farisiyun sai suka matso kusa da shi liyu jarribuhu don su yi masa tambaya su gwada shi an gane ko don su yi masa gwaji ƙa'ili ne sai suka ce hal ya hillu lil insan suna so su tabbatar sai suka ce shin ya annabi isa almasih shin ya halatta ga mutum an yi ɗallika zaujatahu ya saki matarsa li ajali kulli illatin saboda kowane irin sababi mutum zai iya sakin matarsa saboda kowane irin dalili ba a ja bahun ƙa'ila annabi isa sai ya ba su amsa yana cewa amma amma ƙara'atun ba ku karanta ba annallazi khalaqal insan ba ku karanta ba cewa Ubangijin da ya halicci mutum filbadai a farko, zakaran wa'unsa da ya tashi ya halicci mace da namiji. Khalaqahum ya halicce su, wa ƙala ya ce, Lizalika ya turkun rajulu a babu, sabida haka ne mutum yake barin mahaifinsa wa ummahu ya ban mahaifiyarsa wa yalta zimam ra'atahu ya je ya manne da matarsa. Ai, an ga haka ne yake faruwa, tare da cewa Allah ba ku ga cewa Allah ta'ala da ya tashi ya halicci mace ya halicci namiji ba sannan ya sa mutum ya bar gidansu gaban iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa ya basu wa yaltaziman ra'atahu ya je ya lazimci matarsa a wani gida su je su zauna tare ko da yaushe suna tare fa yasirani kilahuma jasadan wahida awa a kwana a tashi sai su dunkule su zama gangar jiki guda daya falaisa huma thnani ba'du kafin lokacin ba su su biyu ba ne shi daban ita daban walakin na kuma sai dai yau da kullum tsara jasadan wahidan suka mulmule suka koma gangar jiki guda ɗaya wa ma jama'ahullahu kenan abin da Allah ya haɗa falayu farriƙul insan bai kamata mutum ya raba shi ba kunji inda ya biyo musu shin yana halatta mutum ya saki matarsa ya annabin Allah Isa saboda kowane irin dalili sai ya kawo musu wannan bayanin yace kun san dai Allah da ya tashi halitta namiji da mace ya halitta kuma karkarkashin haka mutum sai a wayi gari sai ya ban mahaifinsa ya ban mahaifiyarsa sai kuma ya je ya lazumci matarsa ko da yaushe suna tare har a wayi gari su zama kamar abu ɗaya ne ina fata an gane sai ya ce to yanzu abinda Allah ta'ala ya hada fala yufarriqu al-insan to bai kamata mutum ya raba shi ba faqalu lahu kenan kaman ya tabbatar da cewa baya halatta mutum ya saki matarsa kenan ko ina fata an gane faqalu lahu sai suka ce da shi falimadha awsa musa an tuuda ai almar'a kitaba dalaqin wa tukhalla to idan ka ce haka me yasa tudalliqu nisaakum ku saki matanku saboda irin kekashewar zuciyarku da bushewarta shi yasa annabi Musa yayi muku izini ku saki matanku walam yakun min albada'i hakaza hukuncin a farkon fara ba haka yake ba amma saboda yanda kuke masu busasshen zuciya ne ku sai annabi Musa yayi muku izini saboda kekashewar zuciyarku ku saki matanku wa ana aqulu lakum ni kuma ina cewa da ku man dallaka mar'atahu duk wanda ya kuskura ya saki matarsa illa li'illati zina ba ta dalilin zina ba wa aqada ukhra yaje ya auri wata faqad zina yayi zina ina sake jaddada muku annabi Musa abinda yasa yayi haka liqasawati qulubikum amma ni yanzu ina ce muku kaga kenan kaman yazo yayi balancing an gane ko ai annabi Isa annabi Musa mabiyansa a taura Yahudawa ne to shi kuma sai ce ni kuma nazo yanzu ina gaya muku duk mutumin da ya saki matarsa in ba zina ta yi ba to in ya auri wata ma to wanda ya aura din yayi zina in zaman da suke da ita ba zama bane sun yi zina wa man tazawwaja mudallaqatan duk wanda yaje ya auri bazawara wanda wani ya saki faqad zina shi ma yayi zina ga an kulle kofar kenan in ma mutum ya saki ya saki ya kuskura ya saki matarsa sai dai ya ci gaba da zama haka ita ma wanda aka sake tan to sai dai ta ci gaba da zama haka idan ya sake ta yaje ya auri wata matar yayi zina idan kuma wani ya ga waccan bazawarar wani ya sako ta shi kuma ya aura shi ma yayi zina fa qala talamizuhu almajiran annabi isa sai suka ce in kana hakaza halur rajuli ma'amra'ati idan a irin wannan halin miji zai ci gaba da zama da matarsa fa ajidaru lahu Allah ya tazawwaja wallahi abin da yafi dacewa kan mutum ya aure ma annabi Isa yana faɗar haka sai almajiransa suka ce idan har a irin wannan mace ta sa maka haifa transformer ba dama ka sake ta ba hypertension ba ka san akwai masu sa haifa transformer ko to mace ta caza wa mutum kai an samu dalilan rabuwa amma ba dama mutum ya rabu da matarsa in dai ba zina ta ba ba dama mutum ya saki in kuma ya saki ba dama ya auri wata in ya auri wata zina yayi ba dama wani ishi ita ma ya ganta ya aure ta in wani ya ganta ya aure ta zina zina shi ma yayi a to in dai har haka al'amarin zai ci gaba da tafiya tsakanin mata da miji fa ajidaru lahu Allah ya tazawwaja abin da yafi dacewa ga mutum shi ne ma ya hakura kai ya aure ka koma cikin sura Matthew sura ta goma sha tara aya ta ɗaya zuwa aya ta goma falwadihu min hadal hiwar abinda ya fito fili a ƙarƙashin wannan tattaunawar tsakanin annabi isa da waɗanda suka yi mai tambaya annal masiha annabi isa inna ma arada abinda kawai yake nufi a wannan bayanin an yahudda min guluwul yahud ya sanya iyaka game da ƙetare iyakar da yahudawa suka yi saki ya zama kamar jamfa a jos yadda ake faɗa ko ma'ana saki ya zama ruwan dare game duniya ƙaramin abu sai a saki mace gishiri bai ji ba a cikin abinci sai saki na fata an gane ta yi leƙe ba da izini ba sai saki abubuwa irin waɗannan sai annabi isa ya zo yake ganin ya zo ya tarar da mabiya annabi musa yahudawa sakin ya zama musu kamar wasa kamar wani abin da yake wato kamar wani wani abu ne mai sauki makom to shine annabi musa annabi isa alaihi salam shi kuma da ya zo shine sai ya zo da wannan kenan in ka fahimci wannan tattaunawar tsakanin annabi isa da waɗanda suka yi masa tambaya da almajiransa yana nuna maka annabi isa yana kokarin ya sa full stop ya sa iyaka ya shata layi game da ƙetare wadda yahudawa suka yi mafhum fisti imalil izini ta hanyar yin amfani da wannan izinin da aka ba su fit dalaki na yin saki ba kai ba kan gado allazi a'tahum Musa wancan izinin da annabi Musa ya ba su fa aqabahum dan haka shi annabi Isa da yazo sai ya musu uquba bi tahrimit dalaki alaihim ta hanyar haramta musu sakin illa idza zanatil mar'atu sai dai fa ummace zina ta yi fa huwa ilajun muaqqatun li fatratin muaqqatatin kenan ka duba wannan bayanin wani magani ne na wucin gadi zuwa wani lokaci na wucin gadi kun fahimta kenan da zarar mutane sun koma kan doka da oda sun daina saki na rashin kan gado shikenan sai kuma a janye wancan takunkumin da waccan dokar sai a bar mutane kuma an san sun samu hankali sun samu saiti mutum ya san kaza ya kamata ya yi haƙuri da shi kaza kuma ya kai nauyinsa ya kai gravity ɗinsa ya kai ya saki matarsa saboda shi to in mutane suka zamto sun zama masu hankali ba ba dabbobi ba sun san me ya kamata su saki a kai me bai kamata su saki ba to sai a janye waccan dokar sai a ban mutane wannan yanayin ya warantin wajen su saki ko kuma kar su saki ko kun fahimta yanzu kenan waccan doka ashe da aka ce in ta tabbata tana nan haka annabi isa ya sa ta masu canje-canjen bible ba su canza ta ba to ga abin da annabi isa yake nufi ba doka ba ce ta dindindin doka ce ta ɗan wato wucin gadi zuwa wani lokaci takaitacce idan al'amuran suka aka daina irin abin da yahudawa suke yi kaga kenan ashe in ka fahimci wannan karatun yawan sake-saken aure al'adar yahudawa ce kenan duk namijin da ya zama to mai yawan sake-sake to ba al'adar musulunci yake ba ba ma kiristanci ba yahudanci yake koyi da shi su domin annabi isa shi da ya zo so ya yi ƙoƙari ya yadda haƙile waccan ɗabi'a ta yawan sake-sake da yahudawa suke yi shi yasa sai ya zo da dokar da in ba zina mace ta yi ba to babu damar saki yanzu za a yi apply ɗin wannan dokar ai da mata da yawa suna na a cikin gidajensu ko tunda waɗanda dalilin ha'intar mazajensu yasa aka sake su ai ba su da yawa yawanci zamantakewa ce matsaloli ne na yau da kullun na zamantakewa yasa ake sakin aure wannan mun ji abinda yake da akwai hatta ta'atiya ash-shari'atu al-'ammatu al-khalidatu bi bi'thati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da haka kaman annabi isa ya zo da wani magani ne na wucin gadi zuwa wani lokaci iyakantacce har sai an jira shari'a wadda ta shafi kowa da kowa madawwamiya ta zo ta hanyar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai tabbatar da doka ta dindindin kuma ta har abada ko kun fahimci karatun ko yanzu kamar annabi Isa shi yazo yayi doka ta wucin gadi in mutane sun koma kan doka da oda to kuma su jirayi zuwan annabi Muhammad annabin ƙarshe sallallahu alaihi wasallam shi zai zo da shi kuma shari'a wadda ta shafi kowa da kowa ta shafi mace ta shafi namiji dan birni da dan ƙauye ta shafi kowa da kowa sannan kuma ta dindindin ila yawmil qiyamati ta hanyar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaysa min al-ma'qul anna al-masiha yuridu hadha shar'an abadiyan li kulli nas kenan hankali ba zai yadda ba a ce annabi isa yana nufin ya shar'anta wa mutane rashin saki in ba ta hanyar zina ba kuma a ce shar'antawa ce ta har abada kuma da ta shafi kowa da kowa fa inna hawariyihi fa inna hawariyihi domin almajiransa wa akhlasa talamizihi anfusahum da tsantsar ɗalibansu su karan kansu a'alanu istisqalahum li hadha al-hukm al-anib su karan kansu sun nuna a fili sun bayyana yanda wannan hukunci mai tsauri yayi musu nauyi ko domin wa qalu annabi isa yana fadar haka sai suka ce in kana hadha sha'anur rajuli idan a irin wannan tafiyar za a ci gaba da tafiya tsakanin mutum ma'amra a ciyi tare da matarsa fa ajidaru lahu Allah ya tazawwaja to abin da yafi sauki yafi dacewa ga mutum kai yayi aure to kaga wannan sai ya nuna cewa ba ma kai ba yanzu da ake maka karatun har almajirai yan gani kashenin annabi isa su ma sun ji wannan hukuncin yayi tsauri yayi musu nauyi domin sun sai suka kwammace gara ma tun farko mutum ya hakura kai ya aure ina fata an gani fa inna mujarradaz zawaju min imra'atin yaj'aluha fi unuqihi gullan domin da zarar miji ya auri mace to kamar ya dauki wani kukumi ne ya kulle kansa la yumkinu al-infika anhu ba yanda zai iya kwance wannan kukumin bi halin a kowane irin hali mahamamta la aqalbuhu min al-bughd laha di yanda zuciyarsa ta cika fal da kinta haka zai ta hakuri da zama da ita waddiki biha di yanda zuciyarsa take kuntata ta hanyar zaman matan nan a gidansa haka zai hakura ya ci gaba da zama da ita wasakhadu wasakhadu alaiha di yanda yake fushi da ita ba yanda ba shi da wani hukunci haka zai hakura ya zauna da ita wa mahamata na farat diba'uhuma duk yanda ɗabi'arsu ta zama daban-daban ɗabi'arsa daban da tata tata ta sha banban da tasa ba shi da wani alternative sai ya ci gaba da haƙurin zama da ita a haka wattijahatuhuma da mafuskantar su ma ta bambanta shi gabas za shi ita yamma za ta to kuma gashi ba a yi wani abin nan ba an haɗa a rayuwar aure to haka za su ci gaba da haƙuri yana dannawa gabas tana dannawa yamma to sai suka kwammace da a ci gaba da wannan rayuwar gara ma mutum kwata-kwata bai auren ba almajiran annabi isa su kan suka faɗa ka shi yasa malam yake son ya nuna maka cewa wannan yana nuna maka wannan hukuncin na annabi isa ga dalilin da yasa yayi shi na wucin gadi ne ba na dindindin ba dan a magance wata matsala sannan sai kuma a bar shi yanda yake wa qadiman qala alhakim tun da dadewa wani mai hikima yana cewa inna min a'zamil balaya wai bala'i mafi girma musahabata mallayu wafi uka zama da wanda kwata-kwata bai ma ba wala yu fari uka kuma ba zai rabu da kai ba akwai bala'in da ya fi wannan bai ma ba kuma zama da shi dole wani mai hikima tun da daɗewa yake cewa yana daga cikin bala'i mafi girma a jarabci mutum da zama da wanda layu wafi uka kai yanayinka ya bambanta da nasa sannan wala yufari kuka kuma ba zai iya rabuwa da kai ba wa qala sha'ir wani mawaki yake cewa lokaci ai wani mawaki yake cewa wa man wa min nakadi dunya ala al-hurr an yara aduwan lahu ma min sadaqatihi buddu al-mutanabbi ne wannan wannan baitin na al-mutanabbi ne wani mawaki ne al-mutanabbi kamar yadda an ka koma cikin sharhu duyunul mutanabbi mujalladi na 1 shafi na 150 yake cewa wai wa min nakadi duniya yana daga cikin kuntata ta duniya yana cikin matsi da takura irin ta duniya alal hurri ga mutun da an yara aduwan lahu ya dinga ganin wani makiyinsa min ma min sadaqatihi buddun kuma zama da shi dole an gane ko babu abin da ya fi takura wa ɗan adam ya fi ƙuntata masa zuciya a zaman duniya irin ya dinga ganin makiyin da ba yanda ya iya sai ya gan shi sai sun zauna tare to ballantana rayuwa irin ta ma'aurata a ce ga matakka kuma ga al'amura sun zama kuma ba damar rabuwa an gane ko sai mu tashi quyudul islam lil haddi min at-talaq insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin